الحمد لله الباقي فلا يفنى ولا يبيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المبدئ المعيد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وأكرم العبيد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا يوم ينفخ في الصور ويبعث من في القبور ويظهر المستور يوم تبلى السرائر وتكشف الضمائر ويتميز البر من الفاجر ثم اعلموا أن هناك حقيقة كبرى حقيقة طالما غفل عنها الإنسان ولحظة حاسمة ومسير ومآل إنها لحظة لا بد أن تلاقيكم إلى أين من هذه اللحظة المهرب وإلى أين منها المفر إلى الأمام تلاقيكم إلى اليمين تلاقيكم والشمال تلاقيكم إلى أعلى إلى أسفل تلاقيكم إلى الوراء تلاقيكم لا تمنع منها جنود ولا يتحصن منها في حصون مدرككم أينما كنتم إنه واعظ لا ينطق واعظ صامت يأخذ الغني والفقير والصحيح والسقيم والشريف والوضيع والمقر والجاحد والزاهد والعابد والصغير والكبير والذكر والأنثى كل نفس ستذوقه شاءت أم أبت لعلكم عرفتموه لا أظن أحدا يجهله أما حقيقته فالكل يجهلها إنه الموت كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إنها الموت وما الموت أمر كبار وكأس يدار في من أقام وسار يخرج بصاحبه إلى جنة أو إلى نار ما زال لأهل ما زال لأهل اللذات مكدرا ولأصحاب العقول مغيرا ومحيرا ولأرباب القلوب عن الرغبة فيما سوى الله زاجرا كيف وراءه قبر وحساب وسؤال وجواب ومن بعده يوم تدهش فيه الأسباب فيعدم فيه الجواب وتأتي السكرات وما أدراكم ما السكرات عانى منها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه كان يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات اللهم هون علينا سكرات الموت سكرات وأي سكرات يقول العلماء كل سكرة منها أشد من ألف ضربة بالسيف ويجيء ملك الموت وما ملك الموت الدنيا بين يديه كالمائدة بين يدي الرجل يمد يده إلى ما شاء منها بأمر الله فيأكله وإن له لأعوانا ما يعلم عددهم إلا الله ليس منهم ملك إلا لو لو أذن الله له أن يلتقم السماوات السبع والأراضين في لقمة واحدة لفعل فلا إله إلا الله من لحظة حاسمة لو لم تعتقل الألسنة وتخدر الأجسام وقت الاحتضار لما مات أحد إلا في شعف الجبال ألما ولصاح المبيت ميت من شدة ما يعاني حتى تندك عليه جدران الغرفة التي هو فيها ولما استطاع أن يحضر ميتا أحد فنسأل الله العافية والسلامة وأن يهون علينا سكرات الموت فأكثروا رحمكم الله من ذكر الموت تستقم حياتكم وتوبوا إلى الله توبة نصوحا قبل نزول الأجل وأحسنوا العمل وزوروا القبور واعتبروا بحياة أهلها فإنها تذكركم بالآخرة اللهم ارحمنا اللهم ارحم في الدنيا غربتنا وفي القبور وحشتنا ارحم موقفنا غدا بين يديك واجعلنا من عبادك المؤمنين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم أقول ما تسمعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرة من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا amma ba da yaku bayan Allah yau muna juma'a 23 ga watan Muharram shekara ta 1447 ga hijira 18 ga watan Yuli shekara ta 2025 ga kalandar miladiya muna nan masallacin farfesa iya gwando Allah ya ji kansa da rahama kuma takin huduban mu a yau mutuwa babban wa'azi ya ku in musulmi duniya gidan jarrabawa ce an sauko da annabi adam alaihi salatu wassalam a nan duniya ne a matsayin ukuba kamar gidan wakafi ne kafin daga baya a koma inda aka fito aljanna don haka ne Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahi algharur ya ku mutane ku sani tabbas alkawarin Allah gaskiya ne don haka kada rayuwar duniya ta ruɗe ku kada kuma shaidan uban ruɗi ya ruɗe ku sannan Allah ya nuna mana cewa son duniya akan lahira ɗabi'a kafirai ce Allah ya ce wa wailul lil mushrikeena min azabin shadid الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد bone da azaba sun tabbata ga kafirai azabar kuma mai tsanani Allah ce su ne waɗanda ke fifita rayuwar duniya akan ta lahira suna toshiya daga lahira suna hana abi Allah sannan suna hana abi hanyar Allah suna neman karkata da ita Allah ce inna suna cikin wato suna cikin bata wanda an mai nisa annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah tsari daga shagaltuwa da duniya ita kadai yake ce Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmi ya Allah kada ka sanya duniya ta zama ita ce babban burin ina ka fito duniya ina za kana neman duniya wala mablagha ilmina kakkasa ta zai ita kadai muka sani ba musallahi ba tabaraka wa ta'ala yace innal ladhina la yarjuna liqa'ana ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون حقيقة وأندا ما سبقات حدوا دمو حدوا دمو بيداني سبا كما سن يدد رأيو الدنيا سن صد إتا سوني وأندا كما سكي رب كان دق آيو يمو الله يتي وأندا ما كما سئتي تشوتا سورة عبند سككسن تشي suna wurinsa suna aikata shi annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin muslim daga abu sa'id al-khudri ya sakaita duniya da cewa hulwatul khadira duniya halawa ce duniya zaki gare ta duniya koriya ce danya ce wa inna allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kayfa ta'mal Allah ya maye ku a cikin duniya ne don ya gane kuke aikatawa sai ce fattaqud dunya wattaqun nisa' ku ji tsoron duniya ku yi hattara da duniya ku yi hattara da mata saboda fitinan magabatanku a cikin mata ta ƙare da haka duniya ba ta da ƙima a wurin Allah anil salatu salam hadisin salim da sa'adin sa'idi wanda tirmidhi ya rawaito da hadisi da isnadi mai kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha sharbata ma' inda duniya ta kai nauyi da matsayi da girma da daraja fiffikin sauro a wurin Allah da ba zai bari ko ruwa kafiri ya sha a cikinta ba ba ta kai haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ibnu abbas inda imam ahmad ya ruwaito annabi sallallahu ya wuce ya ga mushin wata akuya ta wani gida an yadda ita sai yake cewa wallazi nafsi biyade la dunya ahwanu ala allah min hadhihi ala ahli manzo Allah na rantsa da wanda raina yake ga hannunsa duniya ba ta kai darajar wannan akuyar ga masu ita ba inda tana daraja suna yadda ita to matsayinta ya fi matsayin duniya a gurin Allah a sahihul bukhari da muslim annabi sallallahu ya kwatanta rayuwar duniya da rayuwar lahira suke ta mad duniya fil akhirati illa ka misli ma yaj'al ahadukum usbu'ahu fil yammi falyanzur bima falyanzur bima yarji' tsawon duniya in an kwatanta da lahira kamar ɗayan ku ne ya ɗauki yatsan sai ya tsoma cikin teku ya fito da shi da me ya fito me ya rage mateku haka duk tsawon rayuwar duniya yake don haka rayuwarmu a duniya gajera ce taƙaitatta ce wa inna al'akirata da yal haiwan rayuwa ta gaskiya tana lahira idan ashal fata 60 aman فنصف العمر تمحقه الليالي ونصف النصف يذهب ليس يدري لغفلته يمينا عن شماله وثلث النصف آمال وحرص وشغل بالمكاسب والعيال وباقي العمر أسقام وشيب وهم بارتحال وانتقال فهب المرء طول العمر جهل وقسمته على هذا المثال ما هي كما يتشي إذا عاش الفتى ستين عاما فنصف العمر تمحقه الليالي idan mutum ya shekara 60 a duniya rabinsu darare sun kashe su ka wani farke ka kwana kana bacci to kan ka shekara 60 kusan shekara 30 kana bacci wani sunnisi ya zabu laisa yadri ligaflati yaminan an shimali rabin rabi shekaru 15 na farko za su kare ba kamata inda duniya ta saka ba kama koyi gaban duniya ba wa sulusun nisfi amalun wa hirsun shi wannan rabin shekara talatin shi kuma sulusinsa shekara goma amalun wa hirsu kwaɗayi ne da buri wa shuglun bil makasibi wal iyali yawo ne na neman abinci da abin sha da sutura da aure da gina gida da abin hawa da jin daɗin duniya wa baƙil umri asqamun wa shaibun in an wuce waɗannan shekarun kuma yau lafiya gobe ciyo furfura ta bayyana wahammun birtihalin wantiqali ka tashi nan ka koma can kana gidan aro ka koma na haya ka tashi ka fara gina na kanka ka fara zaman kango haka dai duk rayuwa haka take yace fa hubbul mar'i tulal umri jahlun ashe mutun ya bukaci ma rayuwarsa ta yi tsawo wauta ce wa qismatu ala hadha misali duk duriyar ka kasa ta a bisa wannan tsari da muka yi to bayan rayuwa sai me sai kuma mutuwa kowa na da ajalin da Allah ya ɗiba masa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun in lokaci ba a daga maka ko minti guda ko daƙiƙa guda wannan lokacin ne yanayin mutuwa zai same ka su ake kira sakaratul maut amr ibn al-as radiyallahu anhu lokacin da mutuwa ta zo masa sai fashe da kuka dan sai ya ce masa ya abata husif lana al-maut baba kwatanta mana ya mutuwa take ne yace ya bunai al-maut a'zamu an yusmin an yusuf mutuwa ta fi karfin a kwatanta ta shi yasa ba a bidiyon ta sanda mutum ke mutuwa ko ka dauka ba mutuwar ce kake dauka ba shi kadai san halin da yake ciki yace laka anna ala katifayya jabal radwa wallahi wa da kasan dutsen radwa an ake bisa kaina haka nake ji bisa kafaduna wa ka'anna fi jawfi shawkata awsaj wanda kasan kaya ce ake sokawa a cikin jikina wa ka'anna ruhi takhruju min saqab ibra ji nake kamar rayuwata ana kware a matsa ta a fidda ita kafa allura wa ka'anna samaa atbaqat ala al-ardi wa ana bainahuma ji nake kamar ake sama da ƙasa ne za su maki sannan ni nake tsakaninsu saboda halin da nake ciki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan amru bil as ya juyar da kansa zuwa ga bango ya rika kuka mai tsanani dan sai ya ce masa ya abati anta min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kai fa sahabin manzo Allah ne amma fatahta misr ba kai ka bude garin misra ka kai addinin musulunci ba amma jahadta fi sabilillah ba kai jihadi saboda Allah ba yace ya bulai laqad ishtu thalatha marahil yace mataki uku ne a rayuwata matakin farko ba abinda nake so a lokacin yana kafiri kenan kamar in gana kashe manzon Allah yace fa ya wayla tahu na mutu fi zalika lokaci na kuru da na mutu wannan lokaci da na shiga uku yace summa hadani Allah sannan Allah shirye da ni fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahabban nasi ilayya duk duniya ba wanda nake so a wannan lokacin kan manzon Allah wallahi ma kuntu astati'u amla aynayya min wajhi haya'an minhu saboda nauyin manzo Allah da nake ji ban taba kora ido na kalle shi ba wallahi law sa'altumuni an asifahu al'ana ma sa'al ku ce in sife ta muku yadda manzo Allah yake wallahi ban iya ba saboda ban taba cika huskata da kallon sa ba saboda jin nauyin sa yace fa ya laitani mitu fi zalika lokaci ina ma a ce na mutu wannan lokaci saboda ya san kai tsaye wannan lokaci dan aljanna لأنال دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قاعد دبنا من الدعاء ينا تروك من الله يتسنن سي الله ينين تصوري بايم منزل الله فلعبت بنا الدنيا ظهرا لبطن الدنيا تجويا مو upside down ada busasshen gurasa muke ci yanzu soyayyen kwai da dankali an gyara an aji kayan daɗi ga zuma ga fanke daɗi muke ci yanzu فما أدري أيؤمر بي إلى الجنة أو إلى النار yau saboda na cakuɗa da duniya ban sani ba shi aljanna zan je ko wuta yace lakin na indi kalimatan uhajju li nafsi bi inda Allah amma ina da kalma guda ita ce nake kafa ma Allah hujja da ita sai rinka faɗi la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah har sai da Allah ka bi rayuwarsa yusabbitu Allahu alladhina amanu بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء duk wanda ya tsaya kan tauhidi to Allah zai karɓi rayuwarsa kan tauhidi wani daga cikin magabata wanda alhassan ya ruwaito ya mutu sai aka gan shi bayan mutuwa a mafarki aka ce masa ya kaji mutuwa ce awwa awwa وجدته والله شديدا يتي متوا اكوي تsanani والذي لا اله الا هو لهو اشد من الطبخ في القدور يتي ذات متوا يافي اجيفا كتكنيا تنا تفرفسا والقطع بالمناشير ذات متوا يافي اسازرت اريك ايينكا شي اقبل ملك الموت نحوي حتى استل الروح من كل عضو مني شي ملائكه متوا يزو يرنكا تاtsar jikina kowace gaba sai da tafi da haƙƙinta a cikin raina fallau an ni tsubiktu fil kuduri saba'in maratan da kana wani alai a ce an jefa ni tukunya sau saba'in ana dafawa ya fi sauƙi a kayan da na ji mutuwa kada ku tada hankalin ku yawa musulmi kowa da yadda mutuwa take zo masa wani ta zo masa da sauƙi wani matsakaici wani ta zo masa da tsanani idan ta zo maka da tsanani to zunubanka ne suke da saura Allah yake so ya matse su ya wanke su kafin ka tafi ga Allah wani mutuwarsa akwai ban sha'awa wani mutum daga cikin mutanen fa'if ya zo makka ya yi harama da aikin umra ya shiga haramin makka za a tada sallar isha'i sai aka ce ba da sallah sai fara karanta suratul duha yazo inda lakta walal akhiratu khairul laka min al ula lafira ta ce baka duniya sai ya zabure wani irin kuka yace wala sawfa yutika rabbuka fatarda kawai sai aka ga ya fadi kuma shikenan ya tafi lahira wani ya mutu yana ashhadu an la ilaha illa allah ila ladan shekara sa 20 yana jan la ilaha illa allah sai Allah ya cika basu da ita wani zai mutu yana waƙa Bob Marley ko waƙoƙin su Ali Nuhu saboda me saboda a rayuwarsa su ne yake yawan maimaitawa an yi wani hatsarin mota a riyadh ta ƙasar saudi arabia na karanta a littafi sunansa ƙasar su a da'i wal ashkiya labaran wa'inda suka yi cikawa kwarai da miyar accident ne aka yi su uku suke cikin mota biyu suka mutu na ukun an lura lalle mutuwar ta su suna ce mishi qul la ilaha illa sayyidina huwa fi saqar huwa fi saqar huwa fi dan wuta ne dan wuta ne dan wuta ne ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal muslimin wanda baya sallah dole ne karshen sa irin irin wannan karshen kenan ibnu umar radiyallahu anhu ma da ya karanta وحيل بينهم وبين ما يشتهون an sa shamaki tsakaninsu da abin da suke sha'awa sai rika kuka aka ce me ya ce ba abin da ke so kamar la ilaha illallah abin da nake tsoro in zo mutuwa a shafakance tsakanina da ita wanda ya samu gabata suna tsoron mutuwa wata rana amru bin al'as ya je makabarta sai aga ya dawo yana kuka ya yi alwala ya yi sallah raka biyu aka ce me yasa yace na tuna cewa da Allah ya rahila bainahum wa bain ma yashtawda kama fa'ila bi aqai yace ba abin da nake so in cika da kalmar shahada to ina gudun lokacin mutuwa arba ne da ita Abdurrahman ibn Auf yace mun fita tare da Umar sarkin musulmi zuwa makabarta yace da muka tsaya kan kaburbura sai jikin sai fara bari sai sanci hannunsa daga wuri daga hannuna ma'ana yana riƙe da hannunsa sai ya kwace hannunsa sun mawaba a nafsu alal ard sannan ya kwanta ya aza kansa ga ƙasa wa baka buka an ɗawili ne ta kuka wato ma bika yabna auf ya um na ce me yasa meka kala yabna auf sakinaka ummuk ana fita hadhihi al-hufra ka manta da wannan rami inda za mu shiga har ka tambaye ni me nake kuka to duniya ta mutuwa mutuwa kuma takan zo wani lokaci da sakarat muhammadu ibn aslam lokacin da mutuwa ta zo masa jikinsa ya rinka bari maulansa yake ce masa sannu da halin da kake ciki sai ke ce masa ba ni bukatar mutane a yanzu na rantse da allah na fi da a ce ina iya ibadar da mala'iku ba su ganinta saboda ikhlasi na fi son yinta ya fita ya rufe kofa ya rika kuka yana da wani yaro karami yaron yana koyonsa a kukan sannan ya dawo cikin gida ya ce ma maulansa ka yi albishir mutuwa ta riga ta zo kuma Allah ya yi mini baiwa guda ita ce bambar ko naira ba duniya wadda Allah zai min hisabi a kanta ya ce hakika ubangiji ya san irin raunin da nake da shi ya san ban iyawa da hisabi don haka gani zan mutu ban da ko sisi da Allah zai min hisabi a kai ya ce ka rufe kofa ka bari kowa ya shigo ya ce sannan ka sani duk duniya bambar komai ba na gado in ban da rigan nan tawa da butata ta alwala ba abin da nake da shi sannan ya furta kalmar shahada sannan Allah ya karɓi rayuwarsa ya koyi wa musulmi idan mutum ya zo mutuwa abubuwa sukan zo a ransa yaka dubi yanzu wannan jikin da ya daɗe yana tanadi ya ci mai kyau ya sha mai kyau ya gyara nan ya tsefe nan ya shafa wannan ya aske wannan don dai ya yi kyau ya tuna cewa yanzu fa wannan abincin kwari ne abincin tsutsaye tsutsoci ne yanzu za a jefa cikin rabi a rufe shi a matsayin shi da ƙasa kuma bayan haka bai sani bauta zai je ko aljanna idan mutum ne mai dagewa a kan sabo har mutuwar ta zo masa ta a wannan lokaci ne ko za a ɗago masa gidansa da jahannama a gwada masa wurin tsayinsa a jahannama to nan ne za ka gama mutum yana ta kuka kamar wanda ake duka bakin ciki ya dame shi ya rinka tunanin halin da ya yi rayuwar da ya yi a duniya bai koma ga Allah ba shi na lakita wal tabbata saku bi sak ko shi ne kita waja'at sakratul maut bil haqq magagin mutuwa zai gwada maka gaskiya hatta idza jaa ahaduhum al maut qala rabbi irji'un dayan su idan mutuwa ta zo masa sai ce ubangiji ku bani kuma yadda ni ya Allah minti uku minti biyu Allah aban minti daya la'alli a'malu salihan fi batara akwai abin da nake son yi wanda ban yi kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi ba'th ba za a yi masa haka ba duk mai mulki in ya zo mulki sai ya tuna mulkin Allah al-ma'mun khalifa yazo ihtidar abinda yake cewa ya man la yazulu mulku irham man qad zala mulku ya man la yamut irham man yamut ya wanda mulkin sa baya gushewa kaji tausayin wanda mulkin sa ya kare ya gushe ya wanda baya mutuwa kaji kan wanda zai mutu to inda ake mutuwa ita ce ƙarshen al'amari da abin ya zo da sauƙi duk tsananin mutuwa da wahalarta da kabari da duhunsa da bala'insa da azabarsa sun fi sauƙi bisa ga abin da mutum zai gani bayan tashin alkiyama idan ba na Allah ba ne lokacin da za a tara duniya wuri guda na farkonsu da na ƙarshensu da na tsakiyarsu sannan a sauko da rana kawunan su rika tafarfasa saboda tsananin zafi alhassan albasri rahimahullah ya ce wuri uku kowa bai tuna kowa in ba kansa ba wuri na farko sadda za a aji ma'auni a ce maɗan adam ka zo a auna ka kawo takardun ayyukan ka a auna su kawo ayyukan naka a auna su hankalin kowa ga sikeli yake me zan samu me zan fita da shi ya ce na biyu wurin rabon takarda a lokacin da ake raba takarda sunan kowa an ka kira ba ka ji kowa je karɓa takarda sa ba ruwanka so kake kai ka tabbata ka amshi ta ka a hannun dama ita sai kuma wurin tsallakar siradi kowa hankalinsa a kan siradin da yake wanda kaifinsa girmansa bai kai kaurin gira ba kaifinsa kaifin takobi kowa kallon yake ta ina zai wuce zai wuce ko zai fada ka suranta kanka ya kai dan adam a lokacin da za a zo da kai gaban Allah ana tambayar ka an umrika fima afnaita ya kai rayuwarka wa an shababika fima ablaita ya kai da kurciyarka a dukiyarka ina ka same ta ya kai da ita ilimin da ka samu me kai da shi duk sai an maka waɗannan tambayoyi da yawa zunubin da ka daɗe da mance shi amma yana nan rubuce a takardarka idan ka je wurin Allah Allah zai ce maka ya abdi ana satartuwa alayka fid dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm ya kai bawa na rufa ma asiri duniya ban tona ka ba anan ma bazan tona ka ba haka za a ce maka ko za a ce khuduhu faghullu thumma al-jahim sallu thumma fi silsilatin zar'uha 70 zira'an fasluku ko a ce ku kama shi ku daure shi ku jefa shi wuta wannan shi ne abinda mutu yake tunani idan mutuwa ta zo masa shaidan kuma ya riga ya alkawari da Allah cewa ba zai kasa zai iya kan kokarinsa sai ya samu je wuta gaba daya don haka ya ku uwa wata ku yawman turja'u na fiye mu rika jin tsoron yin nan da kowane mu zai koma ga Allah sun matuwaffa kullu nafsin ma kasa sannan kowane mai rai cika masa abin da ya aikata wahum la yuzlamun ba zalunta kowa babu shakka in satuttukan nan mutuwa ta ziyarce mu da yawa ta zo ga manyan mutane wancan satin na sama a abuja na yi hudu ba da russa daga rayuwar alhaji aminu ɗantata babban rashi ne al'umma suka yi sati ya kewayo a masallacin abu huraira ne hudu ba da russa daga rayuwar rayuwa da mutum rabi al-madkhali rahimahullah ɗaya daga cikin malaman sunna na duniya wanda ya mutu a birnin madina wannan satin kuma muka tashi da mutuwar tsohon shugaban ƙasa muhammadu buhari to inda mutuwa take da ban tsoro da ban mamaki shekaran jiya bayan sanarwar mutuwar baba buhari ɗan uwanmu abdallah yan kaba wanda muka yi karatu tare a madina muna kwalejin hadisi yana kwalejin shari'a nagartacce mai natsuwa mai hankali mai daɗin hulɗa da daɗin zama ya yi ta'aziyar baba buhari amma in ji Allah ya riga shi zuwa ƙabari ranar da ake ɗauko baba buhari daga london ranar da ake ɗauko gawarsa a ranar shi kuma ya jagoranci sallar asuba ya yi raka ta farko lafiya lau ya yi karatu a bayyane ya raka ta biyu lafiya lau ya karatu a bayyane ya ruku'i ya tashi ya yi sujuda ta ɗaya ya zauna ya yi ta biyu ya zauna ya fara tahiya tahiyar da bai gama ba kenan sai ranar alkiyama kawai an ga lokaci ya yi tsayi ko da aka je ba babu shi wannan ita ce irin mutuwar da mumini yake sha'awa shine husnul khatima ka cika tana cikin ibada yana da kyau yan uwa musulmi mu nuni zuwa ga wasu darussa a yau daga mutuwar tsohon shugaban kasa baba buhari baba buhari muna ita ya samu mutuwa mai kyau irin wadda mumini yake bukata karasukin yan uwa masu sonka da beginka da kaunarka su yi maka abin da shari'a ta tanada na girmamawa a yi maka wanka a yi maka sutura da lufafi da turare mafi muhimmanci a sa ka gaba a yi sallah a roƙi Allah ceto cewa ya ce maka wannan shine ƙarshen da mumini yake bukata baba buhari ya samu yawan jama'a waɗanda suka halarci jana'izarsa fiye da kowane shugaba da ya gabace shi kuma yanzu haka dubun dubata al'umma na ta kwarara zuwa daura domin su yi ta'aziyya su yi masa addu'a yadda jana'izarsa ta gudana a birnin daura shi ma yana ɗauke da darussa masu tarin yawa na farko jana'izarsa ta bayyana ma sauran 'yan najeriya waɗanda ba musulmi ba wato irin yadda addininmu ya tsara sha'anin jana'iza cikin gaggawa babu bata lokaci yanzu da ba musulmi ba ne sai nan da watanni a fitin ranar buki amma ana isuwa da shi bai awa ɗaya ƙasa ba sai shirin kai shi makwanci tare da girmamawa kun babu kambamawa babu fankama babu akwati babu fulawa babu kaɗe-kaɗe babu busa babu buki ko a lokacin mutuwar abacha da 'yar aduwa biya waɗanda ba musulmi ba su yi tsokace a kan wannan to ko jiya na ga wani cikin mataimakansa ya ce bai taɓa sha'awa addinin musulunci ba kamar da ya halarci jana'izar mai gidansa na ce allah ya sa ya zama sila ta ya karɓi addinin musulunci domin ya tsira an lura da manyan ƙasa tun daga shugaban kasa gwamnoni ministoci masu ci tsofaffi ministocin da suka yi aiki da shi duk gabaɗin su yi ruwa su yi tsake cikin harkar jana'iza in ka gaida irin su gwamnan raɗa da isa alifan tami babban al'amari ne na kalli shugaban kasa a lokacin da gawan marigayen take aje ana gyara ramin kabari ya yi zugum yana kallon ikon allah a daidai lokacin wasu manyan mutane suna gefe suna ta share kuka na ce yau kan an kai ƙarshen wa'azi damun malamai sun ce mutuwa ta ishi kowa wa'azi asali hadisi ne wanda amar ibn yasir ya ruwaito al'ijluni cikin kashful khafa ya kaushe ta amma hadisi ne mai rauni kafa bil mauti wa'iza wa kafa bil yaqini ghina wa kafa bil ibadati shughla amma mutuwa babu wazin da ya kai ta wannan ne ya sa manzo Allah sallallahu alaihi umurce mu da ziyarar kaburbura don mu dauki wa'azi shi yasa malamai na kiranta mai wa'azi wanda baya magana shiru take amma wa'azi take mutuwa ce da za ta cimma kowa mai mulki da talaka maudaci da matsiyaci nagari da bugu lafiyayye da mai jinya kuma kowa da lokacinsa sannan na dubi yadda aka fito da gawar shugaban ƙasa a cikin farin ƙyallin da ake sa kowa babu bambanci an yafa masa tutan najeriya amma daga baya shugaban ƙasa da kansa ya zo ya cire ta aka ɗauke shi haka nan a cikin farin ƙyallin nan aka sa shi a matsatsin ramin nan a taƙaitaccen wurin nan wanda aka gina shi daidai iya tsawon jikinsa kuma a nan ne zai tabbata tun daga shekarar jiya da ya mutu hannan da shekarun da Allah ya ma duniya lokacin da za a yi busa kaho na farko kowa da kowa ya mutu sannan a ɗauke su dubai ban shekaru a sake busa kaho na biyu sannan Allah ya sake tada mutane a lokacin jana'izar baba buhari mutane sun lura a karon farko ɗansa yusuf ya bayyana cikin lamuransa an yi komai da shi a cikin taron jama'a a nan ne mutane suka fara lura baba buhari yana da ɗa namiji guda ɗaya wanda ina jin gaba ɗaya ba a san shi ba sai lokacin da ya hatsari kan babur a abuja bai taɓa shigar da kansa cikin harkokin mulki ba tsawon shekara takwas wanda mahaifin sai akan karagan mulki wannan tarbiyya ce mai kyau abin yabawa da burgewa ita kanta gwamnatin tinubu ta yi abin yabawa wajen ba jana'izar shugaban ƙasa muhimmanci da kula abin da gwamnatin baba buhari ba ta yi ba lokacin mutuwar shehu shagari zaɓaɓɓen shugaban ƙasa na farko a jumhuriya ta ɗaya ko ta ke mata biyu wadda tim ɗin buhari suka yi wa juyin mulki a ƙarshen shekarar 1983 gwamnatin baba tinubu ta tura mataimakin shugaban ƙasa london da ya zo da gawar shugaban ƙasa na da daga ingila sannan shugaban kasa ya tashi da kansa ya tafi katsina ya tarbi gawar sannan ya raka ta haddaura ya tsaya aka yi jana'iza da shi ya tsayar da dukkan ma'aikatan gwamnatinsa aikin gwamnatin tsaya cak bisa umarninsa ministoci da manyan jami'ai duk suka halarci wurin sannan ya dawo abuja ya kira mitin na federal executive council kuma ya ce iyalan baba buhari su zo don karrama su sannan kuma ya ce ya canza sunan jami'a maiduguri ya sa sunan baba buhari wanda wannan yana yana jawo cece kuce a educational cycle masu harkar sha'anin ilimi ni babu buhari ya mai ilimi da za a ɗauki jami'a su fitum a bashi babu shakka tinubu wato ya ɗaga darajar sa'idin mutanen wannan yanki namu saboda wannan dattaku da ya nuna da yawa 'yan najeriya sun tattauna maganar mutuwar tsohon shugaban ƙasa a ingila wanda shekaru masu yawa kafin ya zama shugaban kasa a can ake duba lafiyar lokacin da muka yi sai baba kasarika abinda muka dauka idan baba ya shekara hudu to zuwa kasar waje magani ga kowa ta kare an gyara mana asibitota ko an samu mana sabbi irin waɗancan na kalli asibitin wanda ya mutu a cikinta ni ban ganta da wani girma ba ban ganta ta kai wani matsayi wanda za a ce najeriya ba ta yi gina irinta ba amma har yau shugabanninmu a irin can suke jinya mu asibitocin da suka bar mana ba su isa su yi jinya a cikinsu ba kamar yadda 2020 da 2022 ‘ya'yanmu kowace suka shekara guda cur zaune gida jami'o'in najeriya gaba ɗaya suna rufe ana yajin aiki su kuma ‘ya'yan shugaban ƙasa suna ƙasashen waje suna karatu inda ake biyan kuɗi wanda talaka baya iyawa ina fatan gwamnatin shugaba tinubu duk da yake shiga zahiri mutum ne mai wanda Allah ya bashi lafiya ban cika jin ya je duba lafiya yadda baba buhari yake ba amma ina fata ya lura da wannan gaba yayi kokari kafin karshen mulkin sai magance wannan matsala me aka yi aka yi asibitin da za a jinya ga ƙasa mai daraja mai arziki irin Najeriya baba buhari lokacinsa ya yi kuma ya koma ga ubangijinsa me za mu rinka tuna shi da shi a shekarar da ya sauka mulki a watan mai 2023 gadda zai sauka mulki na yi wata hudu ba a matsalacin abu huraira wadda a cikinta na zayyana abubuwan da a tunanina za a rika tuna baba buhari da su bos masu kyau da wanda ba su da kyau kuma na ba da ma'aunai guda biyu na yadda za a auna gwamnatinsa a ga ta ci nasara ko ba ta ci nasara ba na farko a kwatanta shi da gwamnatin da ta gabace shi ita ce gwamnatin jonathan ta fuskar cigaba ta fuskar tsaro ta fuskar ilimi kiwon lafiya hanyoyi jin daɗi da walwalar jama'a talauci da arziki na biyu a kwatanta shi da furucin da ya da alƙawurra kafin ya riƙe mulki nawa ya cika a cikinsu a yau ba zan koma ma'in na maganganun ba saboda baba buhari ya riga ya koma ga allah kuma ya fuskanci ayyukansa amma dai na san da cewa za a rika tuna baba buhari a matsayin shugaban da ake kallo wankakke wanda baya sata kuma baya burin tara dukiya amma ba za a manta da rauni wanda gwamnatinsa ta nuna ba wanda ya bada dama aka yi ta sata kudaden ƙasa sata ta fita hankali kuma aka kasa magance manyan matsalolin da suka tunkaro Najeriya a zamaninta musamman banditry da kidnapping aka kasa magance matsalar wuta aka kasa magance matsalar tsaro aka kasa magance matsalar talauci da rashin tattalin arziki abinda ko mun yi shiru ba za mu manta da shi ba shine yankin da fi kowane ƙaunar baba buhari da kwarara masa ƙuri'a shine northwest shine yankin da ya fi kowane shan wuya da ƙarancin cin moriyar gwamnati a lokacinsa kamar kowane mulki ko in ce kamar kowane mai mulki ko shugaba mutane sun bambanta game da sha'anin baba buhari wasu ko aljanna firdausu suke roƙon ma baba buhari wasu sun daɗe da yanke masa hukuncin ɗan wuta ne ƴan shi'a misali sun ɗauki laifin zunubinsu da tsagerarsu da suka yi buratai da kuka sheka da hukunci irin na sojoji da aka yi musu sun ɗauki wannan gabaɗin sun ɗora ma baba buhari suna ganin shi ya kashe musu babiya ma'aikatan da suka rasa haƙoƙinsu a zamaninsa ko aka daƙil himmasu irin malaman jami'o'i su ma suna ganin duk wannan sakacinsa ne a matsayinsa na asibiti wani shagon da yake karɓar provision wata ɗaya biyu uku shidda bakwai an daina bashi ya sayar da motarsa ba ta isa to sauraka ba tare da ya ɗauki kowane mataki a kansu ba to nan da yi yake saka so babban abin tausayi ga jagorori irin na wannan ƙasa shine yawan haƙƙin da nauyinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha sa'ilun kam Allah ya tambaye ni yana nufin ma'ana idan shugaba ya kasa gyara titi to ko akuya aka buge a kan titin yana tsoron Allah zai tambaye shi to ina ga wanda ya mulkin mutane miliyan 220 to ko 'yan najeriya su yahe ba baba buhari uwar gidan baba ta sanar cewa a'a babu shakka an yi kurakurai kuma ana neman afuwa to alayi halin wannan roƙon da ta yi amfani da yawa da yawa mutane sun fito sun ce mun yafi haƙƙinmu Allah ya gafarta musu da mutuwa tana da wannan to abin tsoro shine su wanda suka riga suka mutu fa musamman waɗanda danne haƙoƙinsu shine ajalinsu kama waɗanda suka mutu a dalilin sakaci na halin tsaro da wayanda 'yan ta'adda suka tozarta ko suka halaka da waɗanda suka mutu a dalilin rashin gyara tituna da makamantansu da yawan masu wa'azi sun kutsa cikin wannan matsala wasu ma suna ganin laifi wanda suka ce mu ba mu ya ta mu ba wani ɗan uwanmu ma ya yi tuntuɓin harshe ya ce ko ba ku yafe ba Allah zai yafe masa in yasu lallai kan rahama Allah fe ku buga fafta ku kashe kuɗi ku nemi jama'a su zaɓe ku wasu ta kuno na damata ne mai kiyama kuma sai ta zan abin da na sani ranar alkiyama fanimatul murdi sadda ake jiniya akwai daɗi sadda ake shan romo akwai daɗi sadda bodyguard suke kariya gaba da baya akwai daɗi wa bi isatul fatima radda an ka yayi ko aka mutu akwai wahala da aka abu zar al-gifari a sayi musulun da ya tambaye manzo Allah ya ce ala tasta'milu ya rasulullah zala baka dan sani cikin harkar mulki in dan samu wani abu yace masa innaka da'if abuzar kana da rauni abuzar ya fi kowa imani abuzar ya fi kowa ƙarfin tawakkali abuzar mumini ne mai cikakken sanin Allah da manzonsa ba a nan rauninsa yake ba rauninsa wajen rika haƙƙin jama'a ne zai yi sakaci ya lalace sai wanzan ce wa inna ha amana wa inna ha yawon kiyamata khizyun wa nadama mulki amana ne kuma ranar alkiyama tozarta ne da dana sani إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها سيكون ديرك ملك ده حق إنسا سنيت أي أبن دير كماتا لذلك إنا كرا غشو غبني تنبس متبا سنمي الشريا واد الأمة سسامية فيها باتي سنزو متوسط أروك إيه مغافرة أبو هريرة يروتو حديثة كم بخاري أنه صلى الله عليه وسلم دوان ده كيدا ونزالنشي نتن أوانسا نمتنشي كوان أبو ya nemi warware shi tun nan duniya kafin a je lahira inda babu taro babu sisi in kana da aikin kwarai a ɗiba a bashi in baka da aikin kwarai a ɗebi in yana da aiki in yana in kana da in yana kana da aikin kwarai ba a bashi in ba ka da shi a ɗebi zunubansa a watsa maka a kai ka wuta haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hadisan suna da yawa amma dai muradi shine mu kira ga waɗanda suke da nauyin al'umma a kansu su ɗauki wa'azi da mutuwar baba buhari inda baba buhari ya je duk canza mu nan zalunci kuma kowa a zalumi ne amma kowa daidai gwargwadonsa wani iya zaluncinsa ga matarsa wani iya zaluncinsa ga ƙanninsa wani iya zaluncinsa ga 'ya'yansa wani ga mutanen anguwarsu wani ga garinsu wani local government haka haka to kowa ya jiya da kansa kowa ya sanya zai haɗu da Allah zalunci baya da kaɗan a gaban ubangiji ya la ka karɓi ayyukan mu gaba ɗaya Allah ka sa mutuwa ta zama hutu gare mu a lokacin da za ta same mu Allah ka ji kan waɗannan magabatan namu ka kyauta makwancinsu ka haskaka kabarinsu ka kare su daga fitinar kabari da azabar kabari ka sa cikin manyan salihan bayanka Allah ka tsare mana imanin mu a bayansu ka haɗa mu ka haɗa wato musulmi akan tafarki madaidaici rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar allahumma arham fid dunya ghurbatana wa fil quburi wahshatana arham mawqifana gadan bayna yadayk واجعلنا من عبادك الذين يستمعون القول ويتبعون احسنه انك سميع قريب مجيب عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يذكركم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروا على نعمه وعلى يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون